أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai allahu tabaraka wa ta'ala wadda ya sake kaddara saduwanmu a wannan markaz mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasuli wanda yake karce dispensar garin zandar jamhuriyar nijar wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a dukkanin mako-mako wanda yau muna ashirin da tara da watan rabi'in al'awwal wata na uku a kalandar ta musulunci shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da sha uku sha hudu da watan oktobar wata na goma shekara ta 2023 miladiyya a kamar yadda muka faɗa insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun zo aya ta gomiya tara da shidda ba tare da jan lokaci ba yau dai kuna ganin gangaram kafi gwani a ciki da karatu da kuke ji ana ciki da karatu insha Allah shi ne wannan yau shi ma tafsiri yake kuma yazo yake ja ka san ki kenan ko gangaram ne kenan shi ya zamanto tule zatu ya yi tafsiri kuma ya ja ciki da karatu ina fata aka rama kalla ta fatar mashirar ba tare da lokaci ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يقول ce da su ya kai annabu muhammad man kana aduwan li jibrila duk wanda ya kasance makiyi ga jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi to ai shi aka sauko a musu zuciyarka ma'ana shi ya sauko ma qur'ani a musu zuciyarka aka tabbatar ma da shi a cikin zuciyarka nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin bi iznillah da iznin Allah jibril shi ya kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi alqur'ani sannan shi qur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskanta littafan da suka wuce kafin shi su at-taura su injila su zabura duk littafan gaskanta su wa hudan qur'ani shari'a ne wa bushira qur'ani al-bushir ne lil mu'mini daga mu'mini inna hadha al-qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa wa yubashshiru al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wannan ayat sanadiyya sauka wannan ayat hadisin abdullahi dan abbas hadarat isabatu min al-yahud rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yanzu jama'a gungu na yahudu sai suka yi gungu su da yawa sai suka isko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka zo faƙalu sai suka ce ya abal qasim su haka suke kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abal qasim baban qasim haddasina an kilalin nas'aluka an hunna za mu tambaye ka abu guda hudu a jere la ya alamuhunna illa nabiyyu duk wanda ya bada amsa wannan abun wallahi annabi ne su sun karanta cikin attaura sun gani abubuwan nan guda hudu ba wanda ya san su sai annabi sai suka ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu ma shi'ito annabi ya ce ku tambaye da abu da kuke so walakin ij'alu li zimmata wa ma akaza yaqub ala bani sai dai mu dauki alƙawari ni da ku mi alƙawari in na hudi muku wannan abubuwan guda hudu za ku yi imani ina fata mai la in ana haddastukum an shay'in fa arraftumuhu la tattabi'anni ala al-islam ayi alƙawari ayi sun yi ayi kashi in na hudu muku wannan abubuwan guda hudu a jere yanzu annabi ya san lokacin da za a tambaye shi ya san abin da za a tambaye shi ce amma in na hudu muku wannan abubuwan guda hudu ku yi kashe ku yi sinye za ku yi imani za ku bi ni ku shiga musulunci faƙalu zalika zalaka sai suka ce wannan abin da ka tambaya manyan ra'e anyar faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu amma shi ito annabi ya ce ku tambaye da abin da kuke so qalu sai suka ce akhbirna an arba'i kilalin nas'aluka an hunna zamu tambaye ka abu hudu a jere abu hudu ne a jere na farko sai suka ce ayyu da'amin harrama isra'ilu ala nafsi wani abinci ne annabi yakubu ya haramta maka kun san annabi yakubu shine asalin yahudawa di yahudu daga yakubu ne suka wuce yakubu shi ne ɗan yani annabi ishaƙa ishaƙa ɗan annabi ibrahim to amma yahudu asalinsu wa'innan tsinannin wa'innan wanda suka kafirca ai kun san ba duka suka kafirca ai Allah yake cewa minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun daga cikinsu akwai mummuni sai dai mabiya yawansu laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatul lahi ana al-layli wa hum yasjudun akwai masu imani mu dai yanzu wannan kafiran ne aka fara ina fata mu sai suka ce ayyu amin harrama isra'ilu ala nafsi wani abinci ne annabi isra'il waye annabi isra'il yaqub eh wani abinci ne ya haramta ma kai min kabla an tunazzala taurat kafin a sauko at-taura kun sa annabi yaqub ya taba yin rishin lahiya yayin rishin lahiya mai tsanani sai ya ce in Allah ya warkar da shi to duk abincin da ya hiso a rayuwar shi zai haramta shi abin shan da ya hiso a rayuwar shi zai haramta shi kamar yadda Allah ya ce kullu da'amin kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurat qul fatu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin to da ya rishin lahiya sai ya ce in dai Allah ya bashi lahiya duk abincin da ya so a rayuwar shi zai haramta shi abin da ya so na sha a rayuwar shi zai haramta shi to da ya warke shi kuma abin da ya so a rayuwar shi na abinci shine naman rakumi abin da ya so a abin sha shine madara ko kace nonon sani nonon rakumi to kene yanzu tunda ya wannan alƙawarin in ya warke naman rakumi miki ne ne amma su a wancan shar'u man kabla na ce shari'a ce ta wanda suke gabanin mu a yanzu in ka haramta kaza dan an mun dan ka samu wani ko ka haramta madara ba ta haramta ba su a wancan in ka haramta ta haramta kuma har shikokin ka da tattaba kunnan ka bisa shi to shine suka tambaye annabi wai wani abinci ne shi annabi yakub ya haramta ba ina fata mu wani abin sha ne annabi yakub ya haramta mai ya haramta ma kanshi to yanzu wannan ita ce tambaya ta yaushe ta nawa ta farko su kuma nawa ne za su hudu sai suka ce tambaya ta biyu akhbarna kaifa ma'ul mar'atu wa ma'ul rajul ba mu labari yaya ruwan namiji da ruwan mace wa kaifa yakunu zakar minhu wal unsa ya za a yi wata ran mace da miji su a hida namiji ko kuma su a hida ɗaya mace ya ne ake ina fata gudu kina yanzu wannan ita ce tambaya ta biyu wa akhbarna bi hadha an-nabiyyu al-ummi fi tawrat ka ba mu labari wani annabi ne al-ummi wanda aka zo da shi labarin shi a cikin at-taura ina fata gudu waye al-ummi annabi muhammad kalma ta al-ummi wanda bai rubutu ba bai karatu a wajen kowa ba, wannan kuma annabi muhammad الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعذروه ونذروه واتبعوا نور الذي أنزل ما أولئك هم المؤمنون إن فتامه وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ka ba mu labari ya yi annabin wannan al'ummi cikin attaura wani ita ce tambaya ta nawa ta uku wa man waliyu min al malaika tambaya ta uku waye majibincin shi daga cikin malaika waye mai kame waye ina fata mu yanzu duka tambayoyin ne suke yanzu kuma daga ba zai yi to fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce alaikum ahadullahi la in ana an ba'atukum latattu bi annani yanzu zan ba ku labari in na ba ku labari to ku yi alƙawari a sa sun yi ayi kashe za ku bi ni za ku shiga musulunci faɗu ma sha Allahu min ahadin wa misan sai ku suka bashi abinda Allah ya so na alƙawari da kullawa kashe sun yi sun yi sun yi sun yi faƙala sai annabi ya ce nashattukum billazi anzala at-taurata ala Musa ina muku magiya ga wanda ya sauko at-taura ga annabi Musa kaga bai ce ba wanda ya sauko Qur'ani ga annabi Muhammad dan ai basu yi imani a lokacin nan da annabi Muhammad amma su yi imani da annabi Musa da at-taura ina fata mu hal ta'lamuna yanzu tabbare ce za a ba su ɗaya bayan ɗaya e tafabar NRN ina fata mu annabi ya ce hal ta'alamu na shin kun sani anna isra'ila yaqub kun san cewa ai annabi yaqub shine isra'il mari da mardan shadida ya yi rishin lahiya rishin lahiya mai tsanani faɗa da su kuma huminu rishin lahiya shi ta yi tsanani ba nazara lillahi nazran sai ma allah alƙawali ya ce la'in a fahun lahumin mardihi la ya harraman da a haɓun da amuwa sharabu ilai in allah ya bani lahiya zan haramta abincin da na hiso a rayuwata da abin shan da na hiso a rayuwata zan haramta shi wa kana ahabbud da'amu ilayhi luhumul ibl shi kuma a lokacin nan abinda yaso a abinci naman rakumi wa habbu sharabu ilayhi albanuha abinda yaso a abin sha babu kaman nonon rakumi faqala faqalu sai suka ce allahumma na'am yahudu annabi ya ba su amsa ko kuma a cikin attaura ma abinda annabi yaqub ya haramta na abinci da abin sha nonon rakumi ne da da naman rakumi kuma abinda suka karanta kuma haka annabi ya faɗi musu faƙaru allahumma na'am sai suka ce lalle mun shaida wannan abin da ka waɗa gaskiya ne ya ba su amsa ta farko gobe faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce allahumma shahad alai ya allah ka shaida wa an shidukun billahi allazi la ilaha illahu ina muku magiya da sarkin da babu abun bauta da gaskiya sai shi allazi anzala taurata ala musa wanda ya sauko a taura ga annabi musa tambaya ta biyu da zai ba su hal ta'lamuna shin kun sani annama ar-rajulu ghalizu ruwan namiji mani na namiji kabri gare abiyadu kuma hori ne wa annama al-mar'ati shi kuma ruwan mace raqiqun siriri ne bai da kabri asfarun kuma masara ne na namiji wari ne mai kaburi na mace bai da siriri ne kuma masara ina fata mai ko mun bai muta fa ayyuhuma ala duk wanda shi ya ware zawwa na namiji ko na mace lokacin da ake saduwa kana lahul walad to dan sai ya kamata na wanda ruwan shi ya ware zawwa inna namiji ya fara zawa dan yayi kama da uban inna mace ya fara zawa dan yayi kama da uwan wannan ko likita ya san sai masu aure na'am ina fata mu fahimta na'am a washibu sai dan yayi kama da dan uban ko yayi kama da uwa bi iznillahi azza wa jalla amma annabi yace da izinin Allah Allah ya ga dama sai namiji ya fara zawa Allah ya ce kai yi kama da uwai Allah ya ga dama namijin zai fara zawa ya ce kakka yi kama da uwa yi kama da uban kai Allah ya ga dama ma ya ce kakka yi kama da uwa kakka yi kama da uban yi kama da wani wani can huwa allazi yusawwirukum to amma galiban dai annabi abin da ya faɗa haka ne galiban la majority kuma da shi ake aiki na'am wace ina ce mana in Allah ya ga dama ai shi sa annabi ya ce bi iznillah waye yake yin abu huwal ladzi yusawwirukum kuma wa hudi ma annabi Muhammad wannan Allah kuma shi ne abin da ya hudi a hudi mana ba da ra'ayi ba na'am ina fata wa iza alama ar-rajul ma'ahu al-mar'a kana al-waladu zakaran bi iznillah wa iza ala ma'al mar'ati ma'a ar-rajul kana al-waladu unza bi iznillah azza wa jalla hallo ga wata amsa hallo hallo wani lokaci in ruwan namiji ya fara zanwa dan sai ya koma namiji sai ya zama namiji hallo in na mace ya fara zanwa dan sai ya koma mace wani lokaci in na namijewa da zawa ɗan sai ya kama da namiji in na macewa da zawa ɗan ya kama da mahaifi macen wani lokaci ɗan ni wani namijin yawa da zawa ɗan ko da mace ne ya koma da namiji ina fata ku. in na mace ya koma mace amma shi ma annabi Muhammad ya ce bi iznillah ina fata mu a ƙalu sai suka ce Allahumma na'am ya Allah eh lalle abin da ya faɗa haka ne nan amsa ɗaya ce bada kenan yanzu amsa nawa sora nawa ina fata mu ta su da kansu sun shaida a cikin addaura ma haka ne a rubuce sai annabi ya ce Allahumma shahada Allah kai ne shaida amsa ta uku sai annabi ya ce wa anshudukum billahi allazi anzala at-taurata ala Musa ina muku magiya ga wanda ya sauko at-taura ga annabi Musa hal ta'lamuna shin kun sani anna hadha an-nabi wannan annabin na ƙarshen zamani al-ummi wanda bai yi karatu bai yi rubutu ba tanamu ainahu idan shi ne yake barci wala yanamu qalbu zuciya shi bata barci annabi Muhammad shi idan shi ne yake barci amma zuciya shi bata barci sallallahu alaihi wasallam kai kuma an kai barci da zuciyarka da kanka da cikin da kahon komai ya wuce baka san ba inda amma annabi Muhammad zuciyar tana nan tana jin juyawa wallahi bata yi barci idan kawai barci sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin ataurawa haka da yaro ce ina fata mun qalu allahumma na'am yahudi suka ce kwarai ko wannan maganar ta haka ne sun ce da uku kala sai annabi ya ce Allahumma shahad ya Allah kai ne shaida ko ce Allahumma shahad ya Allah kai ne shaida ina annabi Muhammad kalu sai suka ce anta al'ana haka ne suka ce anta al'ana yanzu kai fa haddathna min wa man waliyaka min al mala'ika yanzu nan ne zaɓar nan ne fen ta zo nan ne daga bugun ƙarshe daga shi za a san an ci ko ba ci suka ce yanzu ne an ta al'ana yanzu kai man waliyuka minal mala'ika to waye majibancinka daga cikin mala'iku duk sun ce da uku ma a nan ne za mu rabu goma hannu fa inda na fa inda ha nujanuka aw nubaruka anan zamu haɗu da kai mu yi imani da kai in mun muka ka hada abin da muke so ko mu rabu da kai kuma duk abin da ya hada hada daidai ne wancan uku a wajen su kana sai annabi ya ce fa inni to man waliyuka minal malaika waye majibincinka daga cikin malaiku waye ke turo ma wahayi waye ke zo ma da wahayi waye ke waye dan aikin Allah ya kawo ma wahayi ka izar ma mutane kala sai annabi ya ce fa inna wali jibrilu min al malaika wali na mai jibinta na wanda yake zo mini da wahayi shine jibrilu shi kuma jibrilu walam yab'asu Allahu nabiyyun qaddun Allah bai taɓa turo annabi da dai illa huwa waliyuhu sai malaika jibrilu shine dan aikin da ake kawo ma ya kawo ma annabi kowanne annabi da jibrilu ne dan aikin tsakanin shi da Allah fa inda hanu barikuka yahudi sai suka ce ma manzo Allah anan ne za mu rabu da kai walau kana waliyuka siwahu min almalaika da a ce majibincin ka ba malaika jibril ne ba wani ne daga cikin malaiku ta ma'ana ka da za mu bi ka wa saddaqana ka mu gaskanta ka kala sai ya ce fa ma yamnahukum an tusaddiquhu me ya hana ku ku gaskanta shi kalu sai su yahudi suka ce innahu aduwuna shi makiyinmu ne shi ne sai Allah ya ce kulman kana aduwan ne jibrila sai Allah ya sauko haya an taba jibrilu na kusan Allah Allah ya ce kyale ni zan rama maka ne sai Allah ya ce kulce da su man kana aduwan ne jibrila wanda ya kasance maki da jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika kowa yana so ko bai so shi aka san koma a zuciya kai kama qur'ani bi iznillahi da iznin Allah musaddiqan limabaina idai yana gaskanta abin da ke gaban shi qur'ani da tattafan da suka wuce gaban ɗin shi hudan wa hudan shi ƙur'ani shari'a ne wa wushira ƙur'ani al'ushir ne lil mu'mini ga mu'mini wannan ka gani kai yahudi tuba ba wallahi yahudi sinan nuni ba yau ba suke zaman suka zama su juha duk sun yarda Allah ko to su ne yanzu kagan suna a Isra'ila suna kashe yan goma ya Palestine to ya kamata duk inda musulmi yake rika ji a jikin shi kaman su kaman ta magaram ake jiro ma bom ka rika jin haushi yanzu wani yana nan yayin kunna music kuma yana rawa yana wai ta wai shi wai shi wai boye yace wani ma ta yake yanzu ina ruwan abuzu su suka ja wani haka zai faɗa to wallahi wannan gurin ba na Palestine kadai bane na musulmai ne na duniya gaba kai a masallatai malamai wani sahabi ya tambaye annabi muhammad wai wani masallaci allah ya fara gina a barkasa annabi muhammad ya ce masjidul haram ka'aba wannan shi an yi ittifaqi shine na warko a duniya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa mudallil alamin shine farkon daki a barkasa sai aka tambaye manzo allah to wanne ne na biyun shi manzo allah ya ce baitul maqdis wannan na palestine aka ce tsakanin na ka'aba zuwa na falastin shekara nawa ce shekara 40 ne kacak tsakanin daga baya kuma aka yi masallacin annabi muhammad wannan masallatai uku a duniya duk duniya mu musulmai ban mu da masallatai guda uku da suka kai wannan yanzu shi yasa annabi ya ce ba shi halitta mutum ya niki gari ya ce bari ya je ya yi ziyara wani wani masallaci in ba wannan uku ba masallacin ka'aba masallacin kudus masallacin annabu muhammad amma yanzu ka ce bari in niki gari in je kaula a masallacin senegal ka saba ma allah musulunci ne ya raba ko ka ce ina je na abuja in yi raka abu ziyara ce ko in je na agadas ka saba ma musulunci sai wannan hukun kaɗai wanda ya ware ginin wannan masjidin aksa shine annabu dauda annabi sulaimana da ya zo ya jaddata shi ya jaddata shi wai har ya hudu daga karshe wai yanzu su ha'yan kaka gida ake ce musu nan hubba da babu su wayo hitler duk ya kakashe su su palestincin musulmai ne wada a gurma musulunci ne wa kawai suka zo suka zo daga geye suka ce ai su ma za su shigo aka yanka musu wata ƙasa isra'il wata ƙaramar ƙasa isra'il he suka zauna a nan wai shine hukuma daga baya suke so su hudda 'yan palestincin gaba ɗaya su su shige ta zama tasa da ina fata mu shi yasa shi wannan masjidil aqsa galiban duk annaba kana iya cewa babu masallacin da annaba suka yawaita zuwa kaman shi saboda shi kusan kowane annabi galiban ne da suke annabi muhammad dan karshe dan a nuna ma shi ma ya tafi kai da aka dauke shi daga makka sannan aka tayi can sannan aka yi miraji kuma duk inda Allah zai ambaci baitul maqdis sai ya ce mai albarka subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna bihi lil alamin shine dai barakana shine amma yau sai ga wai amerika kai allah tsine ma amerika yau mun dawo kan amerika da amerika joe biden da benjamin yatan yau da macron da boris johnson na ingila shi ma ya shigo boris johnson prime minister na ingila ke da shi joe biden na america da shi macron duk sun haɗa kai putin ne ya ce mu wannan a tsagaita a tausaya ma yara putin wa duk rijin imanin putin ya ce wannan ana kashe yara da baki amma ku zauna ku wannan hukakku ce faduwa ce ga musulmi a ba faduwa wace ga musulmi yau aikan allah allah ba ya gidan aljanna ba in ba a kashe ku ba a hanyar musulunci ya za a cika wancan gida dole ne he an kashe dole ne kai ko ba a kashe ka ba sai kuma tsaka kuma shi yakin musulunci da kafirci kai musulmi baka faduwa Allah ce ya kul hal tarabbasu da bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma kum mutarabbisun mu musulmai ne kuke saurara mu kuka bare abu ne masu kyau guda biyu in kun kashe mu mu samu shahada in mu muka kashe ku mu samu ganima in man nazaru sun mun shahada ko mu yi nasara ko kuma ku kashe mu wai dan Allah ya ku ba a kashe ku ba a cika wancan gidan na shahidai to wa zai cika shi Allah ya ce wala yasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wallahi an gudu wadansu da aka kashe a Palestine jin wannan an kashe su amma wallahi ga su a mace amma da riya suke aya Allah ne yace wala yasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kuma farihina bima atahumullahu bi fadlihi suna farin ciki a mace suke gasa an riyu su amma wallahi an daga su kawai suna ta murmushi wani an kashe baban shi an kashe maman shi an kashe matan shi an kashe dan shi amma wallahi baka gaba wani abin damuwa kawai shi dai yana neman agaji na Allah amma babu damuwa ba ku gabe ki ya san abin da suka samu ina ba ta in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah mu mun yi yaƙini nasara Allah tana na ku abin da za mu taimaka mu musulmai mu taimaka musu da addu'a ai mu Niger da Niger aka zuwa yau a karkashe ku can su shigo can sai Allah da kuke adda kuke adda mun ga tasirin adda ku to mu kama musu su kan mu ce mu ya wuce kanmu in shi ya wuce kanmu ya wuce kanku a ya koma dai wajen amerikawa da faransawa da ingilawa da switzerlandawa da canawa da korewa da cannawa duk su ina fata wani amma mu musulmi mu taya su da addu'a wallahi addu'a tasiri gare ta kuma ta yi makamman nukiliya na amerika kaka ce wai ai amerikan nan sun ci gaba sun waye to duk ci gaban su ka san ya suka yi su wani 'yan hamaskin wallahi kana shi ba wai makamman nukiliya bane irin na America da na kaza a irin abin da suke yi ne na gargajiya da wani dan bomb da hannu da wani mai suka cewa sai kashe mutum 1500 fa nan Isra'il na Beirut na Yahudawa shi kuma mai hude a ganin shi mutum ɗaya na shi kamar mutum 400 a haukan shi saboda shi zakare ne wawa ne gabo ne mahaukaci ne dan hauni hawainiya ne kullum sai burin banza a wajen yahudu suke cewa man kana suka ce lan yadda kular jannata suka ce hallau wa nahanu abuna'ullahi mu ne biyan Allah mu Allah ya so suka ce ba mai shiga aljanna sai mai yahudi ko ba nasari su duk duniya ai shi sa idilar yace wa'annan kinan ga ƙarya ga saba alƙawari shi saba alƙawarin da suka ma annabi Muhammad hadda alkawari sun saba shi tun lokacin da aka dauki alkawari da su sai sun waro aw kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum bal aksaru la ya'lam duk lokacin da aka dauki alkawari da su Allah ya ce wallahi sai sun waro to wallahi a yanzu haka muna da nasara ba kakka ce a'a ai wahala palestina suke sa to kai da mun ai annabi ce a duniya su gidan mu wajen natul kafir yanzu wa kai ka ji dadi a ce ai kamar kaso suke an tsare su an sa musu wata katanga an hana su ruwa an hana su tuwo an mu ba an hana mu ruwan ba da abincin da muna rayuwa ko su ma haka suna rayuwa kuma yau damar rayuwa wai ba jaraba ba ce sai Allah ya kwankwasa alif lam mim ahsiban nas an yaqulu amanna wa laqad fatanna alladhina min qablihim bal ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu la ya'lamanna al-kadhibin تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وأنزل الذين زاهروه من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تكن wulka sa a wannan ƴan hamas kin da suka kai hari sai da suka ribato wajen kafirai wajen ɗari suna hannunsu har da sojojin amerika suna hannunsa hanyar kawai su abinda wannan yan hamaskin suke leka suna tsara ne suna leka bakin bisu so ne su yi ta karkashiya da karshe a ce a kai ba yara da mata shi ne bisu amma da katangada zai wannan kuma ya kamata duk inda musulmi yake in kana da karhin zuwa a tahi wannan yakin musulunci ne da kafirci kada kace ai shi kuma yaki ka zuba dukiya kace da kanka in kana da in karhin ka adda kai inda kudi yanzu saudiya ya kamata a ce duka makamanta ta in gaskiya ne qatar lebanon kuwait dubai erdogan niger yamana nigeria niger ghana cote d'ivoire chad tun da duk sunan musulmi ne samfin sama ya kamata to ko ba mu zuba mamakamai to mu yi abin da za mu yi addu'a addu'a makamman nukiliya ce wallahi makamman nukiliya za a iya halba shi je lahira ya yi amma addu'a za a iya cewa ta je lahira ta yi wanda yake kabari za a mai addu'a ta mai tasiri wanda yake lahira makamman nukiliya a jewa su kabari su yaki magani siriya a jewa su lahira wani a ce amerikan nan ta tara makamai allah tsiniya makamman amerika tana ina lokacin da hamas ta kai hannu tsaro duk duniya kana ki babu inda aka sama tsaro kamar na isra'ila amma gashi yan hamas suka shiga ba tare da wani ba suka shiga suka kai har da belo kawai suka shiga suka karkashe yahuda wannan abun ya bata musu rai nan da shekara hamsin kullum ya dai su suka shirya su shigo su kashe wannan palatin su yadda suke so su musu raka taka kuma su koma he gashi su ai da mun kankai ra kullum a rika kama hari kana kariya kai ma kai mai tsoro ba shi zama gwani kowa ne kuma ko danwa ka zama jarumi mai shi a sa daya ka taka taka daya ba wai shi ne tsoro ba ka ga daya ka goce a taka taka wuce irmana ina fata mu kuma wallahi nasara tana wajen Allah kan ku ce komi Allah sai ya ba mu nasara kuma kai nake cewa inda a ce Allah ya shiga lamarin ba yau ba suke so shi shahi Palestine nan da shekara 50 so suke kawai su ga busana sun ga busana har yanzu akwai su masallacin nan busta san shi wallahi Allah ne ya mai tsari kuma wallahi yakin ba da su kakkace wai mutum wai ya garka gani wai da an kashe musulmi to su ma ba an kashe su ba dama yaki haka a kashe ku kashe ku kashe a kashe na'am wa ma kana lin nabi babu wani annabi face sai ta yi yaki وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل لن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله وسيجزي الله ina fata mu kawai wannan nasara sai Allah ya kaka walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum wa inna jundana akwai rundunar Allah ba kuma ba kare yaki ba ana girgazawa ne kawai don an fara ku zo ku yi tattara wai ku ce wai ana musulman su ne suke da nasara ina fata ku Allah ramma ba mu ana ta gaban mu ji ko ban dan shaha
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين so daga nan sai Allah ya ce man kana aduwan lillah duk wanda ya kasance makiyi ga Allah wa mala'ikati makiyi ga mala'ikun Allah wa rusulihi makiyi ga manzannin Allah wa jibrila makiyi da jibrilu wa mikala makiyi da mala'ika mika'il fa inna Allah aduwan aduwun lil kafirin Allah makiyi daga kafirin kai jibrilin nan ana so a nuna ma fa jibrilu ta bande yanzu anan da Allah ya ce man kana aduwan lillahi wanda ya kasance maki ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi yanzu kowane mala'ika bai shiga ba jibril ya shiga ko bai shiga ba? amma sai Allah ya ce wa rusuli kuma sai aka ce wa jibril hallu da jibril wa mikal hallu shi ma mikal da aka ce mala'ikati can ba ya shiga ba shine nan malamai suke cewa taksisun ba'da a hudu abu cikin rububi kuma a hude shi hallu daban dan a nuna ma darajar shi da Allah ya ce ta nazzalul mala'ikatu wa ruhiya mala'iku suna sassabka don Allah mala'ika hadda jibrilu goma sai aka ce hallo wa ruhu da dai jibrilu hallo ina ba ta mu wajen a nuna ma darajar jibrilu kamar daidai da Allah da ya ce a ubangiji subhanahu wata'ala ya ce hafizu ala salawati wa qumu lillahi hafizu ala salawati ku kiyaye salloli sallah ta lokaci idan duka ba ta ji ba salawati ai dan sai Allah ya ce wa salatil wusta da kuma sallah mafificiya ita ce sallar la'asar kenan taksisun ba da da aka ce salawatin la'asar ba ta ci ta kuma Allah ya kace wa salatul wusta da sallah mafificiya ittifaqan hadisi ingantacce maza Allah ce ita ce sallar la'asar ina fata mu wa jibril wa mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin to nan kun ga an kama sunan mala'ika jibril da mika'il to akwai israfil da kuma akwai kuma malakul maut to shi malakul maut babu nassin da yace ana ce mai sunan shi azra'il wannan bahaushe ne wace eh leka ya ga yana zari azra'il babu hadisi ko wannan aya da tace sunan shi azra'il sunan shi malakul mautu da nassi na qur'ani qul yatawaffaku malakul mautu allazi wukila bikum ina fata mun ta to israfil shi kuma yazo a hadisi allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil yazo a hadisi kuma ina fata mun kuma Allah yana da mala'iku wa ba wanda ya san wa ma ya alamu junudu rabbika ba wanda ya san yawan su sai Allah akwai baitul izza wal dur wa kitabin masdur fi rakin manshur wal baitul to baitul ma'mur wani daki ne na Allah kaman Ka'aba a nan duniya shi baitul ma'mur baitul izza ake ce mi kudin da aka halicci duniya kullum mala'ika 70 suke shiga in suka shiga ba mai shiga so jiya 70 yau 70 gobe 70 babu mala'ikar da ya taba shiga so tun da aka halicci lalle ko mala'iku wa baya da mujinu da rabbika kuma kai ma dan adam kowane dan adam yana da mala'iku guda biyu wa inna alaikum la hafizina kiraman ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun kasu su bi kullun suna tare kai wata rana manzon Allah yace sama ta yi kara kai ta cancanta ta yi kara saboda babu wani guri annabi ce inda zaka ajiye dan yatsa guda hudu wallahi ba ce akwai mala'ika ko wani yayi sujada ko wani yayi rukuku ko babu gurin da zaka aje dan yatsa ko da mala'iku ne tu ko ina har ko ma ya alamu jinuru rabbika ba wanda ya rasar rundunar ta ubangiji sai Allah to haka Allah zai ta turon da rundunar shi so muke su Isra'il kin sai sun dauka makamman ukokin nan za su jefa ya dawo musu bom kin ta juya su ga ana kashe su sun rasu yane haka haka aka yaya kin badar Allah ce falam taqtuluhu walakin Allah qatalahu wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ba ku kuka kashe su ba Allah ce mu muka kashe na'am aka turo malaiku dubu tsara dubu suka zama dubu biyu suka zama dubu uku suka zama dubu uku hudu suka zama dubu biyar laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ina fata wani Allah ya turo mala'iku suna yage kai sai ka zo ma za ka kashe kafin yin gaya wani eh to ku tsaya ku sa ido ku ji kallo insha Allah sai kun ga nasara ta samu huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal kafir ina fata mun kai Allah nasara Allah wallahi kan ku sha wai kun san wani bi lo- wani bi in an wara abu sai abu ai shi Allah ba daga ƙarya ba ta wara yake kashe ta sai bari ya za dan dagu ana kokari ana zikata ana kaza can ya za da sai Allah sai ta sha kasa balla kazibu bil haqqi fayyadibu fa iza huwa zahir ai da ƙarya da bid'a ba daga sun wara ba Allah yake kace har bid'a da maulidi kaga an dai ana iyo duk a cika gari ana kokari ana kuma ana muhiyawa yanzu muka a kalli wannan yawan a ce ti ƴan wuta ne yau me wuta ne wannan kaɗan da wani mawaje Allah wani zai ƴan cana guda ƴan cana ya cana an san cana wai Allah shi ne malar kabir ga yace wai wai Allah ne bai da inda zai sa ku a cikin wuta ko yawan na ku ne wannan cana ne cana mutum nawa gare ka yan resen yan resen sema masu a- kilga mutane sun yi mutanen Najeriya gaba ɗaya ita kuma Najeriya a Afirka babu wanda ta yi kowa yau to amma yan resen sema na cana masu kilgidaya sun yi mutanen Najeriya eh kenan mu yan mutanen Nijar ne a wani otal za a sauke ba ta a ce ga guri ina fata ku to ka da wai kada ai yawa gare mu ai yawan mu yayi yawa a kalle mu a ce duk yan mutane duk ba je wannan abun sako ne yo miye masa ne Allah ta yi wa wa in tudi aka sara man fil ardi in ka kawo hujja da yawa yawa Allah ta yi duk mafiya yawan su ma ba ku yi wa wa aksaruhum aksaruhum la yaqil kullun shi yasa Umar addu'a shi Allahumma ja'alna min al-qalilun Allah ka sani cikin yan kadan aka ce haba Umar yau ne wata yana addu'a yan kadan yace nafsi gare da Qur'ani wa qalilun min ibadiya kadan ne daga cikin bayi masu godiya qalilan ma tazakkarun qalilan ma tu'minun ina fata mun da qalilan ma tatazakkarun Allah sa ni ma Allah sa ni cikin yan kadan kai ma ina fata mu Allah subhanahu wataala yace a man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafir to Allah maki ne ga kafir kenan duk wanda bai san Allah bai san mala'iku bai san manzanni bai san jibrilu bai san mika'ila fa inna allaha aduwwun lil kafirin Allah maki ne ga kafir sai Allah ya ce wa laqad anzalna ala rabbika ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
Allah ya ce walaƙad an zalla ilaika ayatin bayyana haƙiƙa mun sabko maka ya kai annabi ba ayatin bayyana ayoyi bayyanannu wanda suke bayani dalla-dalla shi ƙura'ani ai dalla-dalla ne innahu laqawlun fasal wa ma huwa bil hazal billa billahi yo magana Allah ce babu rikitarwa babu hayaniya sai bayani subhanahu Allah ya ce wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun ba wanda yake kafirce da ayoyin Allah sai fasikai duk wanda kaga ya kafirce fasiki ne bai wuta daga dara amma aya Allah bai yana take abu ne a hili da misali na hankali da bayani wanda kawai kai da kanka Qur'ani wala qad yassarna al-Qur'ana lizikr fa hal bi mudakkir mun sauƙaƙe Qur'ani ga mai tunani mai daukan wa'azi shin akwai mai daukan wa'azi ya karanta Qur'ani ya fahimci ayoyin Allah wallahi sai Qur'ani ƙur'ani shi ne mai sa nutsuwa ƙur'ani shi ne mai gyaran zuciya shi ƙur'ani ba abin da bai magana shi kuma babu abin da babu a ƙur'ani kowani yau kowani an shi ne wani malami ne ce kowani akwai ƙur'ani wai ya ce wai shi wani ya ce wa yau ni ya na kabulance ka ya za ka ce komi akwai ƙur'ani ya ce to in akwai komi ya to ya ake waida a ƙur'ani wani wai ayan waida ya ce yau mai matsalar akwai ta sai ya ja hannun shi sai ya je ya samu tsohuwa mai waina ya ce tsohuwa mai waina yi mana bayanin yadda ke waina ta ce yin je in so hatsi a sirwa a nika a yi kaza in zo in talga in zo in tsaka mai a zuba mai ya ce to ai kai aya za ka ba ya ce yo ai ƙura'ani ne ya ce fasa alu ahalan zikiri in kuntu la ta'lamuna ku tambaye masana in ku ba ku sani ba kai da yake mahaukaci ai qur'ani shi ya suna ma kai kaje ai da ba ni ba za ka tambaye ai kaje wajen mai waina da kuma qur'ani ne yace kaje wajen mai waina ka tambaye ta ta- ta ma bayani ai shi yace ma kaje to kenan da baka san ba qur'ani ne yake mahaukaci ne ka tambaye ni kuma yana ja ka nan qur'ani ya nuna mu da aje wajen wanda ya san abin a tambaye shi ya nuna haka ba qur'ani ba ne ba na fata bai miye ba wadi in ka ce kaza ya ce ma mutai wajen ina fata bai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayatin bayyana wa ma yakfuru biha illa al-fasiq ba kowa yake kafirciya da ayoyin Allah ba sai fasikai aya ta karshe ba dubo أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا
ita ma يؤمنون ta gaba ya ka haɗe ta ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا damuwa يعلمون
shi Kur'ani kai ka ce yanzu ake sauke shi. yanzu ba magana ce akan yau kai ka ce yanzu kuma su waye suka tada ma mutane da hauka da hayaniya a duniya kafin ba su ba amma yanzu nan da shekara 1400 Allah ya sauko Qur'ani amma yau gashi suna iskanci amma Allah yana bayani kamar yau Allah ke sauko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kullama ahadu a duk lokacin da aka yi alkawari da su su yau ahadan alkawari na bazahu fariqun minhum sai su kewa shi jama'a daga cikin su su kefa alkawari su yi ciwa da shi bayan baya can wani guri Allah ya ce wara a zuhuri bayan bayan su ka annan la ya namu kamar musu saki alkawarin da aka yi da su jiwa sun yi jiwa yanzu annabu bai da ya ce musu dan Allah kun bi ni in na wani muku ga gaskiya ne kun bi suka ce eh amma da karshe sun bi
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه akar wakana to kawo da ita kawo da ita ya kakata tunda ne ka- kata وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه Mm.
ولا تكتمونه فنبذوه وراء وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون taron ai da zare ce muku kankarau ne wallahi kankarau ne kuka rifa wai za ka zallawa ne sa kallazi na utul kitaba la tubayyinuhu lin nas wala taktumuna fa nabazuhu wara'a zuhuri wata rabbi samanan qalila fa bi sabai to Allah ya rike alƙawarin da yahudu kun rike suka ce amma sai suka bewa bayan bayan ka annan wula suka ce ba shi ba su yi riko da shi ba yadda suka ce ma Allah za su ina fata ku to nan ma Allah ya ce aw kullu ma ahadu duk lokacin da aka yi alƙawari da su ahadan alƙawari na bazahu fariqun minhu sai su je wa alƙawarin waɗansu jama'a daga cikin su bal aksaruhum la ya la yu'minuna Allah ya ce bar mafiya yawan su su yi imani yanzu tunda Allah ya ce aksaruhum la yu'minuna mafiya yawan su su yi imani kina akwai kadan ya sana'a walan ma ja'ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu min indillahi daga wajen Allah shine annabi Muhammad musaddiqul lima ma'ahu kuma annabi yana gaskanta abin da ke tattare da su na at-taura nabaza fariqun min allazina utul kitaba nabaza sai suka kefa fariqun waɗansu jama'a min allazina utul kitaba sai suka jewa daga wanda aka ba su littafi ahlul kitab sai suka jewa kitaballahi littafin Allah wara'a zuhurihim bayan bayan su ka'annahum la ya'lamuna kamar musulmi su kuma a cikin attaura sun karanta siffar qur'ani da siffar annabi muhammad da siffar sahabban annabi muhammad amma da annabi ya zo sai suka je wa da shi suka ki aiki kuma ga abin da suka karanta allazina atayna wa kitaba ya arkuna hu kama sun san annabi muhammad sama da yadda suka san ɗiyansu na ciki ka san yadda ka san ɗanka na ciki ba ka san kanka ba Allah bai ce ba sun san annabi Muhammad sama da yadda suka san kansu a sama da yadda suka san suka ayyadiyansu na cikinsu kai Allahumma tsinini min al-jarabati ya Allah duk wata masiwa da ka sani Allah ka zuba ma America da ita Israel da Israel da America da duk wanda suka goyi bayan Israel akai ma Palestine hari ya Allah ka yi duku duku duku da su Allah ka yi rakata kata kata da su Allah ka yi kwacan kwacan kwacan da su Allah ka yi ɗaya da su Allah ka wargaza su Allah ka zuba musu wannan cutar ta kila goma Allah bom da rika tashi ba a san ba inda ake jewa ba ta san ba daga ina take fadawa da misil da bom antonic wasu ba hana kallahu ma shahadu an la ilaha illa anta